masu kallon mu da sauraron barkan mu da warhaka cikin wani sabon shirin na madubin kabara kamar yadda na ce zan fara yawo ina zakulo mutane zakakurai musamman 'yan najeriya waɗanda suka shahara a fannoni daban-daban wannan ce ta sa muka fara shiga garuruwa na nan amurka inda yanzu haka ina wani gari da ake kira wasau a wisconsin kenan jiha ce a nan amurka Assalamu alaikum. To da wani ke magana.
To sunana Sabo Tanimo. Ni likita ne a nan wanda ya kware abin da ake ce gastroenterology da endoscopic oncology. Manufa likitan da ke dilin da irin abun damuwa na ciki na hanji na koda kuma bayan haka ne associate professor ne a UW Madison University of Wisconsin, Madison.
Ta nan jihar kenan.
Yau a nan jihar kuma ni director ne na GI na wannan Mashfield clinic wanda yana dilin da kamar asibiti guda biyar haka na gefen da nake Na.
to amma dai daga fari zan ce ni na taso daga north bank makodi benue state A can Nigeria aka haife ni.
kenan.
nigeria kenan to daga can na fara makaranta na yi st mary's primary school daga nan na koma secondary school a tiligado to amma na gama dai a maiduguri wanda ake kiran wajen yarwa government secondary school so bayan haka na samu na je abu zaria a can na yi medical school na Mm, Nan kai ku fara likitanci.
yawa na koyon fara kwas ɗin.
likitanci na haka allah ya taimaka na gama 1995 sai daga nan sai na je maiduguri na yi housemanship so bayan haka sai na zo na je nysc a kaduna Mm, Bautar ƙasa.
ya bar ta kasa so da na gama wannan shine sai allah ya taimaka dai na samu na zo nan 1998 Karatu ka zo ko ku aiki?
to karatu na zo to so da na zo yin karatu so Allah ya taimaka sai na fara na shiga internal medicine Menene internal medicine wato internal internal medicine a ce likitan da ke duba kamar lafiyar mutum ga baki da irin na su hawan jini na su diabetes na ciwon kamar mai su cholesterol irin wani abubuwa so bayan da na gama shi a 2001 a nan kenan to saboda ni na so tun daman kware sosai to so da na zo na gama wannan sai na shiga gastroenterology to ita kuma Shi wannan na hanjin.
na hanjin kenan na hanjin kenan so bayan na gama wannan gastroenterology a 2006 na je na yi aiki na shekara daya amma na ga ba ta yi ba dole in sake kwarewa To ba.
shine sai na koma tampa florida akwai wata wajen ake mata moffitt cancer center A jihar Florida.
a jihar florida to a can na je na kware na endoscopic oncology din wato ainihin kwarewa a irin gefen koda da kuma pancreas Mm.
to a wajen na koya so da na gama shi bayan shekara daya so 2008 sai na shigo nan gari wasa wisconsin to tun zuwa na nan daga 2008 har zuwa nan Tun shekara 2008.
yawwa shekara goma sha ɗaya Sha kenan.
ɗaya.
asibitin nan wajen kama a ce asibiti kamar guda biyar haka to ni ne kaɗai dai wanda ya kware a wannan so duk marasa lafiya za a kawo su wajen da nake sai in dinga taimaka ina taimaka ina musu wannan aiki so abu da nake kenan Ina ji kamar da kai magana a kan wannan ah, lokacin akwai wani wai tsari da fito wai na wani mashin ne ko menene yadda zai da- gano cututtuka da ke wani ultrasound wane ne an ce ah, yadda muka samu labari kana cikin wanda suka yaya ta cewa ya kamata a dinga amfani da wannan menene shi wannan din?
namu ultrasound din wanda muke yi ainihi wannan ya wuce na first level din saboda shi wannan za ka ɗauka kaman a ce tube ne haka sai ka sa ma mutum a Ɗan baki bututu haka eh.
eh haka sai ka sa ma mutum a baki ka kai shi cikin ciki in ka kai cikin ciki shikenan sai ka sa na'urar ya fara aiki to yana cikin ciki yana aiki zai nuna maka duk abubuwan da ke cikin eh, tumbi ba cikin ba ma wanda yake surrounding yake surrounding eh, gefen Ya zagaye.
ciki. ya zagaye to daga nan sai ka za ka iya ɗaukan ƙaramin kamar allura ne sai ka je ka taɓo ko ka ɗan ɗibo naman wani ciwo to kaga sai ka iya nuna me ke faruwa a lokacin zahiri zahiri so wannan yana taimaka ma mutane masu kansa sosai Eh, saboda tun zuwa na nan fa asibitinmu nan yanzu kansa da muke samowa na pancreas saboda zuwa na nan ya sa cewa nan ya zama wani santa da ana kawo mutane da yawa su zo a duba su saboda wani yawanci kamar yadda muka ce manufar wannan ah, shiri shine yaya za mu yi mu zakulo ire-iren mutane irin kudin najeriya kwararru musamman abin da ya shafi likitanci ko a najeriya mutum ya kware a likita wani abu da bari a kasashen turawa ba kai tunanin misali bari ka yi a gida ba ko nan yaya ya aka yi har kai tunanin cewa bari in zauna in yi a nan kamar dai lokacin da nake tasowa so mun san cewa abin likitanci kwarewa kwarewan shi sosai an fi samu a garin turai so da allah ya taimaka da na samu na shigo to kaga da na zo na kware dai akan wannan yanzu tunda ba wani abu da ya rage haka Yeah.
to kaga ni to idea nawa shine mu ɗauka wannan knowledge kuma mu je mu Shi taimaka ilimin mu je mu taimaka ma mutane a shi sa muka nemo ka yaya za ka taimaki mutane a gida wannan zan ce thank you for dai wannan question sosai wannan abu ne wanda ke zuciya na sosai kasan aka ce in kana da abin da kana da passion a ciki wanda za eh, sha'awa wanda kana yi ba Da wai don- ƙaunarsa.
eh, ba wai don kuɗi ba ba wai don wani ya ce maka o kayi abu mai kyau ba kai dai kana yi wato shi yana ƙara maka kuzari in kaga cewa kana wannan abu kai yana ƙara maka kuzari da ƙara maka jin daɗi Haka.
ba wai don kowa ba to kaga duk mutumin da ya samu irin wannan in kana irin wannan abu sai ga kana nasarar shi sosai haka to so wannan abu shi ya kiro da muka abin da ake ce Tanimu Foundation to da muka yi abin Tanimu Foundation ita dai a killa muna abu guda shida na fari shine wannan ilimi da na koya nan sai na ce to ya kamata mu je Najeriya mu dinga dan koya musu to sai da na fara kowane shekara in na je hutu sai in je ko National Hospital Abuja na ƙasa yauwa ko kuma in je benue state university teaching hospital sai in dinga koya musu da ɗan yan Wannan na'urar da suke da shi asibitin dai koyarwa ɗin nan.
yauwa eh sai in je in koya musu likitocin da suke koya sai in koya musu da ake wannan abu so duk lokacin da zan zo za su samu mutane sai mu ce a tara su sai yanzu ina koya ma likitocin su ma suna ganin da ake to na fari kenan to bayan wannan na biyu sai muka shigo da abin scholarship to wannan yana zuciya na ne mu- scholarship mu samu yara da za mu taimaka musu su ma su dan a nkura.
ba su tallafin karatu yawwa su bu- abin magana ilimi to na uku kuma sai na zo ne wani abin da ake ce eh, Tanimu Foundation Vocational Center to to na hudu sai- vocational center kamar na koyon sana'o'i eh ya koyon sana'i so a cikin wannan vocational center din muna abu guda uku so na ɗaya kaga akwai yaran mu a can wanda ko iyaye ba karfin taimaka musu su yi makaranta wanda kuma ko kuma ba su da kwa- kwazon yin makaranta Makaranta, to ba masu a bar su a baya especially ma mata Mm, Allah sai to sai muka zo muka ce to bari mu koya musu abin ɗinki to sai muka sa wajen ɗinki a wajen sai yara za su koya na shekara ɗaya bayan sun koya na shekara ɗaya mu daga foundation ɗin sai mu ba su sababbin kekuna in suka gama Kekunan sai su je su- ɗinki.
kekunan ɗinki Sun sai samu su je su nasara.
taimaka ma kansu to wannan a vocational center na biyu kuma sai muka yi computer center a wajen kai ma ka shi na yanzu a Kwarai.
duniya in baka san kan computer ba Akwai matsala.
da wuya za ka yi wani abu to yaran mu ba ma so a bar su a gefe sai muka sa za su zo kowane wata shida sai su zo sai a koya musu basic computer skills dai ainihin Publish.
dan amfani da ita dai matakin farko eh na na tabbatar ko dai su su koya su iya at least dai irin su you know basic typing duka you know you know su yi irin su buɗe word application su excel duk basic a koya musu in suka gama bayan wata shida sai mu ba su certificate wayansu suna iya zuwa masu je su samu aiki wayansu kuma ya taimaka musu in sun je university ma ka gani in ka iya computer zaka iya project ci gaba ɗinka da za ka yi.
yawwa to na uku a cikin wannan vocational center sai muka gani cewa yaranmu da yawa sai su je wani wajaje da ake kiranta miracle center Mm, na yaro bare karatu ba jarabawan nan da zaka biya e kawai jaraba kai.
yawwa sai su je kawai ko a rubuta musu a yi satocin ansa amma ba su san komai ba haka in ka buga kwakwalwansu ba komai a ba komai a ciki ciki mm.
Yawwa.
kwalin ne kawai yawa so saboda a kiyaye wannan sai muka ce to abin da za yi bari mu samu yaran da suna ss2 Mm, aji kafin aji su- biyar biyar kenan kafin su je aji shida mu zo mu sa su na shekara ɗaya a dinga koya musu abin science kaga in suka je aji shidan nan sun riga sun Sun koyi gane.
sun karantu So physics, Za su- yawa biology, physics chemistry chemistry.
biology you know, da math so su- kaga in suka dama je suke wajen ba yaran mu ya yawa in suka je hajji shida kaga za su iya jaraba ba sai an yi wani sata ba to abin da vocational center take kenan na ji wurin abu hudu yanzu kenan Eh.
To akwai kamar wani dan wurin abin da kuka yi da ya shafi likitanci eh to akwai wannan to amma kafin ma mu je wannan akwai kuma wani waje da muka bude na ruwa to a a wajen da na taso Eh, saboda mun san cewa samun ruwa yana wahala ruwan sha ruwan sha ma kaɗai yana wahala saboda kasancewa cututtuka ma da ake samu ta wajen ruwa da yawa da yawa so sai muka gani cewa ya kamata mu yi musu bohol a nan makurɗi a makurdi so da muka yi bohol sai muka sa shi wanda sola ne zai dinga bashi energy din wutar to haka muka fara ta din to shikenan sai muka yi community din sai muka basu muka ce to ku dinga samun ruwa kuna samun ruwa suna iba kamar dai a ce so uku ko so hudu a sati duk ya taimaka musu to bayan wannan sai muka je library ta nemo foundation ultra modern public library ɗakin karatu kenan Ɗakin karatu.
na ɗalibai na ɗalibai to sai muka gina wannan so da muka gina ta so wannan mun yi ta ne saboda kasan akwai abin da aka ce in kamar yanzu kana tasowa sai ka ga cewa ga wajen da ake buga kwallo sai yana nan kusa da gidanka sai kuma a ce akwai wani waje da nisa wajen kuma ana buga tennis ne Eh, to in ka taso wanne za ka fi koyo wanda- na kwallo da wanda ke yake kusa da gidanka kai.
yawwa to shine sai muka sa musu library a cikin anguwansu sai su ta kaga shiga kullum su ta shiga suna ta yi ganin karatu Tun ba ra'ayin har ya Yawwa, shiga har zai zauna.
shiga ciki to ka gane kenan to da muka yi library nan to Allah da daidai zai taimaka to nan inda nake asibitin nake nan sai suka ba mu ma takaddun likitoci da yawa haka na Na kwashe su na karance-karance.
kwashe eh, na kwashe su na kwashe sai na kai wajen to da muka kai wajen ban bari a haka ba ma to asibitin da suke wannan garin da suke koyan likitanci sai muka iba kamar wanda akwai guda biyu ko uku a ciki su ma sai mu basu su kuma sai su dinga zuwa suna karatu yi.
kaga yaran mu za su gani cewa a'a ga wayansu suna zuwa suna amfani da nan bari mu ma mai Mu ma kokarin mu shi yi.
bayan library din shine sai muka yi yanzu ta nemo foundation diagnostic center yawa ya mace to ina likitanci yawwa to ita ne to likitaci ne to wannan so ka san to um, ainihin tunanin da muka yi wannan ka san um, abin likitanci tuna ba gini ne kadai ba Ya- wanda suke manajin wajen likitocin da suke tafiyar da wanda suka wurin.
kware wajen shine abu mai kyau to da yawa mutane anguwa sun sha damuwa to Allah taimaka mana mana nace to kaga wannan abin da ba ni zan iya zama a wajen bane Allah sarki to abin da dai zan iya taimakawa shine kamar mu sa wajen da irin da za ku iya zuwa a je a duba ku irin test test da ya kamata a gano.
yi a gano me ke abubuwa damuwa ne ya wato shine muka yi wannan to wannan diagnostic center din nan na ɗaya mun yi shi saboda a samu abin ultrasound kamar irin ina mata masu ciki ko kuma wani ciwon ciki daban duk za ku iya zuwa akwai babban gano.
likita a wajen zai zo ya muku ultrasound ya duba kamar masu shine na ciki gaggani a hotunan nan yawwa shine ka gani a hotunan yawwa to a ce kamar yanzu akwai mace mai ciki za ki zo wajen a duba ki to mu namun da muka yi a ce yanzu a waje za a karbi ko dubu biyu gwadi mu za mu yanke Dama shi zan ce ya zama akwai rabi tsada.
eh za mu To.
yanke shi ya zama rabi kaman dubu ɗaya yawa dubu daya saboda mutanen da suke anguwa Sai kowa iya.
ya samu anguwa gari dai su samu wajen yi to na ultrasound din kenan a ɗaya gefen ta kuma sai akwai na lab irin kamar a ce gwadin jini gwadin fitsari gwadin bayan duk irin wani Yan gwaje-gwajen nan.
gwaje-gwajen nan to ita yanzu mun ga matan Allah ya dade muna gani kafin wannan watan oktoba ya kare Eh, za za a mu gama.
samu a Amma- buɗe ta a so a yi buɗe.
commissioning akwai abin da bahaushe yake cewa kar a zama inuwar gidinya to dakta ban ji ka taɓo ba maganar iyali fa da dangi dangi saboda ah, na ga ga bishiyar cikin gidanka kana bawa gidan inuwa ko ko sai waje
to kai dai um, so ni tun daman tun da na taso a zuciyana na so tun daman in taimaka ma mutanen waje tukuna Mm, me yasa
to saboda na gida ai- an shayi da su an shayi da su
sun ba amfana ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba mun sha yi da su an sha taimakawa bayan wannan ma dai haka a yanzu kama a ce yan uwana dangi.
zuri'a da dangi duka abin da zan ce an yi su ma a gefen irin abin scholarship nan to sai na tuna na ce to ai ya kamata in yi abu guda biyu na ɗaya sai allah ya taimaka sai na yi wani littafi kamar duk history na family din tukuna Eh.
sai na ɗauko na rubuta ta Ah.
a cikin Oh, to takarda shine wancan da Eh, yake to a shine yes.
bari Eh.
eh, bari shi kenan Na shine ga wannan bukatar littafi.
to shine littafin kenan sai na na rubuta ta gashi nan jarmai family tree eh, scholarship scheme scholarship Oh.
yawa to to eh, na ba da tallafi ke eh na ba eh, yawa to takardar dai amfaninta kamar ya haɗo mutane kowa ya san ga tushen da ka fito duka kowa daga layi kowa haka na haɗa eh gashi nan naga da da hotuna da hoton komai a mutane da ciki yawa dai eh duk zuri'a na yi ƙoƙari da na samu hotunan eh aka haɗa aka yi wannan littafi to na maganan taimako 'yan uwa kuma an nuna mutane shi a shafi shafi Eh, yawwa shafi shafi eh shikenan so na maganan taimakon yan uwa kuma sai na ce to su ma bari a nemo musu wani dan scholarship to shine aka samu dan scholarship aka hada a ciki to duk yan yan uwa din kenan za a nemo yaran da suke kaman aji eh, shida ss3 kenan ko da yan 100 level duk wanda muka ga sun yi kokari sun kai wannan lokaci za mu dan doka a cikin scholarship da muka sa sai mu ba su dubu ɗari biyar ne a shekara sai a raba ma yaran da suke wannan two category din ss3 ko 100 level sai a raba musu Eh.
shikenan sai a dinga ba su to inda muka yi kenan a taimaki na 'yan gida a to likita yawanci za ka ga cewa wai da ruwan ciki ake jan dare ke wannan harka ta masu kallon mu za su yarda da ni cewa wannan harka ta foundation ne a taimakawa mutanen gida ne taimakawa na waje ne da duk wani abu da mutum yake so ya yi dole makasudinsa kuɗi ne ina kake samun kuɗin da kake yin wannan abubuwa tara su kai haka tari tari ko yaya koko yaya koko karfin hali ne ka san kowa da yadda yake al'amuransa ka ce karfin hali me zai ce karfin
so um, kai dai za a ce an gode Allah ko Alhamdulillah.
saboda ina aiki a nan as likita Allah ya dan taimaka to da ya taimaka ni inda na yi tunani na ce to kaga wannan abu ba wai a ce kawai ka yi shi lokacin da kake nan ba kaga mutuwa na nan yana iya zuwa kowane lokaci ba ba lallai ba ne ya gama mutum ya gama ya koma gida yawa so abin da nayi na gefen foundation sai na sayi gida guda biyu sai aka ba da shi haya to in aka suka kawo kudin haya a ƙarshen shekara ana samun la- ana samun wajen miliyan ɗaya da ko ɗari biyar haka to wannan kudin shine sai a ɗauka a ta amfani da abubuwan da ake na foundation so Eh.
tun da muka fara gidaje biyun nan da na sa su suke haifar da kuɗin da su ake suke haifar da kudin da ake duk abubuwa so ba Maimakon wani daga an tambaya ji- na na riga- an eh.
riga an gama Eh, to to kuma mun wannan aje hikima ce.
yawa mun aje kowa ya shina yan uwa da duka iyalai duk sun shina na ce wannan gidaje na riga na bar shi na wannan Na wannan foundation wurin.
ko ina nan ko ba na nan nasu.
na riga an gama ta to zan ɗan yi ƙarin bayani anan mai kallon mu da sauraron mu a malamai za a ji suna cewa akwai sadakatul jariya to wannan shine gidan sun zama wa'annan su ne sadakatul jariya ka san ana maganin cewa za a iya gina rijiya za a iya gina famfo za a iya to wannan shi zai haifar da abin da za a taimaki yara a wannan foundation din da fatan wa'anda suke kallon mu masu tunanin su irin wannan in mutum yana tunanin ta ina kuɗi za su fito to ya ji a bakin dakta sabo tanimu to daga nan magana kuma jurewa da maganan tafiyar da wuri kamar a foundation din akwai dan management team wanda na daɗe da su mun saba da su kowane shekara na je muna tare da su suna ga daidai nake son Ya abubuwa kake yi.
yawwa Suke so akwai taya ka su- yawwa tafiyarwa.
su suke taimakawa so ka gani akwai ah, mutane a can ce kamar guda ko hudu haka wanda dai muna nan tare da su kullum muke abubuwa tare so kaga akwai ah, bala tanimu akwai ah, yusuf khalid omeje akwai ah, dahiru muhammad yawa so ka gani akwai akwai kuma wata rose rosemary ah, so tan- dukkan muna haɗa kai tare muna haɗa kai duk abubuwan da ke ciki ko a ce ba su ji daga bakina ba za su yi abin sun da ya gane dace.
sun gane abin da ke ciki suke haɗawa su yi shi kai musulmi ne yawanci mutane za su tunanin to kila ko musulmai yan uwansu yawa ya abin yake to ni tun tashi na kuma duk masu aiki a wajena sun shina abu ɗaya tun da muka fara maganar scholarship ma tukuna da muke ba yara scholarship har zuwa yanzu ba ma nuna bambancin addini bambancin yare ko daga al'ada.
ina ka zo duk wanda ya zo wajen mu- sun san cewa in da muka fara scholarship za mu ba yara kamar eh, krista guda biyar mu ba musulmai biyar in muka zo wajen 'yan teloli za mu ɗauki 'yan krista guda uku mu ɗauka muslim guda uku in muka zo wajen 'yan kwamfuta yara shida ne tun mu wannan uku wannan uku haka muke yi raba daidai na science wannan uku wannan uku har wajen 'yan masu ɗaukan aiki ɗaukan aikin library Eh.
muna rabawa mu san cewa ga musulmai Ga ga krista kowa a samu a zauna mora.
lafiya namu damuwan kenan a zauna lafiya amma akwai abu ɗaya dai da muka muke dan nuna dan bambanci kankani kamar mi to bambanci muna nunawa mun fi ba kama yaran matanmu me isa eto ka gani maimakon maza kun fi ba yara Yawwa, eh, to mata bari in gaya ma. ka gani kamar a can Najeriya abu ɗaya da na gani especially ma a ce north sosai arewa eh arewa irin ba a ɗokan makarantar mace da mahimmanci da mahimmanci gaskiya to kaga kuma in ka gyara mace ta yi makaranta amfaninta ya fi ma na namiji bari in gaya ma. a gidan da ta yi auren Allah ya taimake ta yaran da za su taso a wajen saboda ta san amfanin makarantar nan ba za ta yi wasa da shi ko ɗaya ba babu amma in ba ta yi makaranta ba ba ruwan kaga miji shi yana nan yana nan yana haƙi ne.
neman kuɗi yana aikin shi to haka za a zauna sai ka gani yara ba su samu wannan kuzarin da ake so ba haka to kaga mace kuma suna da ilimi sosai amma ba a tafin wannan da kyau ba fito da to shi ka gani shine muka gani duk abubuwan da muke ji muna so mu dan taimaka ma yaran mu yan mata su ma su samu su taso.
yi kuzari to ka kamar yanzu wajen aikin mu na diagnostic center ya mun daɗi in fa kana magana yau nan yau nan aka gama interview to dukkan su mata ne alhamdulillah dukkan su mata ne suka zo to kaga ya mun daɗi wanda sun yi karatun su Sun zo haka suna sun zo neman suna aiki.
neman aiki da kyau kuma wayan su gashi suna da aure suna da auren su Kila har da suna da auren su.
yara ma amma sun zo suna so ka gani ci gaba ne haka ne to mu abin da ke mana daɗi kenan kar a manta dai muna tattaunawa ne da dr sabu tanimu wani kwararren likita da ke nan jihar wisconsin a nan kasar amurka wanda kuma mun ji abubuwa da yawa daga bakinsa na yadda yake tuna gida duk da yake cewa yana zaune a nan bai shanta ya manta da gida din ba to za mu ci gaba da tattaunawa da shi kamar yadda muka ta- faru ta tun farko shin me yake kara maka kwarin gwiwa da wannan abu ka san wani lokaci in kana abu za ka ga ko kamfani ne kake ba ma wai foundation na taimako ba sai ka je wani lokaci wani kamar in bai wani lokaci kuma to to me yake kara maka Um, a duniya dai kamar da na faɗa ɗazu duk abin da kake da passion a jiki shauki wato kana da irin wannan shauƙi so kaga kana yi ba wai duk mutane su ce maka sun gode ba ko wani ya dinga tafa maka ko dun kana yi saboda wani ya gani ya dinga ce a wannan ya kyauta yana kyauta in dai kai kana yi ne saboda zuciyanka kuma wannan abun shi yake ƙara maka kamar fuel na jikinka wato kamar kamar ruwan jiki eh, ruwan jiki ya ƙara maka ƙarfin yi wato kamar dai a ce Allah ya ɗora maka a jikinka kai ga abin da kake so to in kana da irin wannan a zuciya kuma Allah ya sa dai akan abin mutane ne to kaga wannan ko me ke faruwa za ka kana so kana yi to kai hakan ka taso ta eh to shine to anyway ban san dai na gaya ma wannan so Eh.
kaman mama na um, ina gani ko a ce shekara ɗaya kenan fa ina gani sai ta Eh.
kira tana ce to sabo zan ɗora ma wani suna eh bayan sabo ta nemi zan ce sunan ka sabo ikon Allah Allah sarki to alhamdulillah So, to shi kenan.
to kaga ya bi ka Mm, to shi shi ake son kenan.
a yi datta kaga zaka ga ta faɗa kamar wasa abinda ake so kenan iyaye su ba ma yaran su ƙwarin gwiwa ma'ana kila ta lura cewa kai ka taimaki wannan kayi wannan kayi wannan tace to ka zama ikon Allah so wannan din sai kaga bakin ta mai kyau ne na uwa ne akan da shine kila sai bi ka kai wannan to alhamdulillah to akwai kalubale a komai mun ji yanzu ka wannan duk abin da ka faɗa nasarori sun fito a ciki menene kalubale babban kalubale challenge ne ko damuwar da take cikin a duniya dai ba abin da ya fi ranka
ranka shine farko shi ne yafi da ranka da na iyalinka komin son ka da kake ma abu garinka in ka ga abin da zai iya ja maka damuwa dole za ka so ka kiyaye za ka watsar za ka kiyawa dole za ka zo ka kiyaye shi. to kaga muna da abokanai da yawa nan da suna so su yi- su taimaka ma Najeriya Haka.
amma wannan taimako kaga kana so ka je waje ka gama abin da za ka yi ka dawo lafiya maganan tsaro yawwa so kaga ya manufa cewa gwamnati tana da aikin da za ta yawa yi.
dama zan ce akwai shawara yawwa shine ko wani tana da aiki da ta yi kaga muna so mu gani cewa tsaro za ka iya zuwa gida lami lafiyanka ka je ka yi duk abin da za ka yi ka dawo lafiya zuwa na august nigeria Mm, watan agusta takwas can da ya eh, wuce yawwa, watan da takwas ya wuce. da muka je wannan diagnostic center namu na an gama komai niyya na in je a buɗe wannan waje in ga abu ya fara tafiya daidai kafin in zo amma kwanaki kamar biyu da zuwa mukurdi wajen da Eh.
mai sai in ji an kama wannan kaza an kashe wannan kaza to Ba kaga ina zan daɗi.
tura ma hankali kaina ba haka?
ba nutsuwa Mm, hankali ba zai ba kwanta ba- ba ba- ba kwanci hankali to amma bayan haka ma dai ko taurin rai ne ko ma menene dai haka muka samu mutane Eh.
civil defense muka same su haka muka shiga moto muka je dai na je din Mm, hakan amma dai in je in shishire abubuwa saboda abin da ina na ɗaukar shekara wajen ɗaya ina tunanin shi to amma na samu allah ya taimako na je na yi amma da kuzare da kuzare wajen kwana biyu kawai na samu na gudu ka na dawo bar gari eh to Kaga ba haka ba muke so kwanci ba.
hankali ba haka ake so haka ba ake. dole kamar mutanenmu na gida dole a canja culture din kamar Ɗabi'u kenan.
tarbiyyan Eh.
eh cewa ko me na samu sai dai in ma kaina kaina ko ƴaƴa ko in ma 'ya'yana ko matana ko in ba haka yake duniya ba duk wajen da matsayin da Allah ya baka ka samu ka zauna a wajen ka gyara saboda ba sai naka kadai ba waɗansu da duk wanda dai ko ya yi karatu ko ya yi wani aiki dai da ya kamata ya shiga wajen Iyaye.
ka gyara mishi waje in waje ya yi kyau shikenan dukkan mu za mu ji kowa ya daɗi amfana dukkan mu za mu ji daɗi haka to da kai magana iyali da ba mutum ya tunanin daga shi sai 'ya'yansa ba kila masu kallon mu da sauraron mu musamman eh, yan mata da zawara su ji wannan likitan akwai iyali saboda magana su
an riga an kasa tsufa- kawo maka an hari tsufa- A'a. eh an ya riga an iyali tsufa, ba ai Malam Usman. To, ina da ina da mata na sunanta Fatima yanzu mun yi aure wajen shekara goma kenan kuma muna da yara guda uku na alhamdulillah fara yin sunanta Aisha na biyun Mira and then na karshen namiji sunan shi Ahmed eh na magansa yawwa to kaga yake haka.
to to na gode sosai kuma na gode kwarai zan yi amfani da wannan dama da ni da waɗanda suke subscribe madubin kamar da waɗanda za su kalli wannan shiri a Najeriya ko ma ta ina suka kalla ina son mu yi amfani da wannan dama wurin gode maka da ka ba mu lokaci duk da yake kana da ayyuka sosai amma ka yarda cewa mu zo mu zauna a wuke mu tattauna gari ya gari tun daga Virginia har zuwa Wisconsin Wallahi haka so na gode sosai Ni ma Allah ya na gode saka da maka.
alheri Allah Allah kuma ya ya taimaka.
taimaka Amin, amin.
Masha Allah.
Abubuwa ne.